بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم منا قارا جدة سلمة قاتي قبل قراتم من فن بلاغة ولا قراتم لي قبل gabaɗaya muna magana akan fasahatun kalam muka ce kuma dole muna ga ayyukun sitta ko an yaslama kalamu minha dole zama magana ya kubuta daga wa'annan aini guda shida mun yi magana na farko akan tanafur kalimat mustami'a mun yi magana akan dufu ta'ali mun yi magana akan at-ta'qid lafzi mun yi magana akan تعقيد معنوي بكنا الضابط اللي رجع شيء كثرة التكرار أو تتابع الإضافات أظن لكن إذا كثرة التكرار شيء كون اللفظ الواحد اسما كان أو فعلا أو حرفا وسواء أكان الاسم ظاهرا أو ضميرا تعدد مرة بعد أخرى بغير فائدة شيني مني كثرة التكرار أنا شفايتي كثرة سبيل تميني يكوتي ما أبن أكيتي تكرار تكرار كما كثرة عند بيزو ديبي والنباء تمي كثرة أنا تمي تكرار عند إيمان تكرار دم وجه من وجوه البلاغة أمن الله غني منذ كرة التمسكي sannan kuma akwai abin da ake ce ma al-tawkid inda da za a ce ya zo guda biyu ya zama kasra to a ce ba magana da tawkilin lafzi da ake yi kenan a larabci na ga shi da yake cewa kasra da takra in abu ya zo so ɗaya so biyu ba a ce mai kasra amma da ya haura ya yi wuce haka to za a iya kiran wannan abin kasra to shi ne yake cewa me ake nufi shi ne lafazi ko wannan lafazin suna ne ko harafi ne ko fi'ili ne ya zama ya maimaito a magana maimaita shi an maimaita shi to wannan yana kawo ikhlas da ma'ana da fasahatu kalam da gaba ɗaya ba da shi madawun akan fasaha ne da ƙorin kita kamar mene ka an faɗin ƙaunin sha'ir da yake cewa inni wa asbarin sukirna sukun sukirna sasra da ƙa'in ya nafsuru nafsuru nafsura ko a kowane shakirin bi tsarin da wannan na baitin ya maimaita bini ya maimaita za a iya cewa bini abu na duga ko kalma nugawiya ya maimaita ta a kowane dangon baiti ko da ce wa alfari sufaina tsakra da ƙa'in ya nasru nasru nasra a ga wannan maimaita wannan kalma nugawiya din ya zama ta maimaita ɗan ba da wani mikuwa ikhlal na fasaha shi ne suke ce makasar takratin wannan haka kalmomi ne ko wa asaran kusur na fasara nasur nasur nasura wannan masu sunaye ne ko kuma fi'ili ka kawai mutanabbi ne ke cewa mene aqil anil aqtir ihbil alli salli ko a'id zid hashka basha tafaddal adni surra sili duka wa'annan mene duka af'al ne mai fita kuma ba tare da wani bawasu ba tare da wani atfu ba da sai akwai wawon ko fa'un haka sai ta dan sauƙaƙe nauyin abu a baki amma haka ne ya je rotu ya zama koren faɗi akwai wahala ko shi ya sa ma kamar da muka yi magana a baya cewa wannan kasar da takara da ta sabuwar littafat duk abubuwan da suna sa su a cikin kowace nafurul kalimat mustami'a dan duk sai ya zama ba wani masu cin gashin kansu bane kawai da an ware ta ne amma ismailin da an damta sai gaba ɗaya ba su wuce ko ba ko hudu wannan shi ne ake ce mu ne kasar takra wanda yawaita shi yana sa mene ikhlal da ma'ana ko da fasaha sai da sun ce ba kowane kasar takrar ne kyakkyawar idafa ne ke kakala da fasaha a wanda yake shi ne wanda aka yawaita ya zama kuma mene ya zama tsakilan ko islam'i yana da nauyi wurin ji sannan kuma yana da nauyi wurin faɗi kamar wa'annan wanda muka faɗi ko amma faɗin mutarafi ne ko da yake cewa ko wato izini fi gamratin ba da gamratin sabobin laha min a alaiha shawahidu wannan ma mun yi shi a mene da rafin kalmar mustami'a ya sa wa'annan duk suna koma wannan abin na farko ne ko tunda me yace sabobin laha min a alaiha shawahidu ya tattara mene yayi kasratun jar la min alaiha kace wannan ihlan ne da ma'ana amma ba ko ina ne yake zuwa ba inda mun dauki misali qawlu ta'ala ko aljannan na gaba ne ko wa nafsin ko wa ma sawaha fa alhamaha zuraha taqwaha kai wannan ha'un din an maimaita ta an maimaita ta amma ne anan ba za a ce ta yi da halal da ma'ana ba da sauransu ko ko idafatin mun zo idafat ko ta an da sai na rasulullah ya tawa ko alkarim ibn alkarim ibn alkarim ibn alkarim ko yusuf ko ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim alayhi salam da kuma mene kamar irin su ka haya ain sad zikru rahmati rabbika abdahu zakariya kaga akwai mai zikiru an yi zamanta zuwa ga rahmati rahmatin nan an yi idafan zuwa ga abd abdin nan an yi idafa zuwa ga ka kuma ba za a ce wannan ya tsaya da ma'ana ba ko mislu da'abi qawmi nuhin wa ad kaga mislu da'abi qawmi nuhin wa innam idafa ne ba za a ce su ma sai ya tsaya suna ya tsaya da ma'ana ne da yadda aka zo aka yawaita sai zama akwai nauyi a wurin mai saurare lisani kuma ba zai iya faɗin shi haka da sauri ko da wuri ba sai ya yi ɗin ko da ƙaunin numfazi tamamin shi ma ko ka annahu bi istima'i ruhi fihi law fi kulli da'a min ismihi ruhu kaga ya hada mene fihi lahu fi ruhu tar ya maimaita su a guri daya wanda wannan ya bada ikhlal na fasaha ko wannan haka duk kasar da takrar ne suke ce sai sharadi na karshe na shida kenan a tsari shine da takuri da fashi ne wanda kusan duk ni mun kai magana a kansu yanzu ko shine kaula ismi mudafan idafatan mutadakhila ghaliban an yi idafan shi idafan yawa an wannan an wannan an wannan amma ga yadda muka ce ba ko ina bane ga yadda muka aya ayoyi haka da hadisi da ba a ko'ina ne suke ikhlas da fasaha ba amma misalin da suka kawo shi ne mene hamamata qawli sha'ir hamamata zar'a hawmata zanda da'i fa anti li mar'a min su'adi aw min su'ada wa musma ko yayi mene hamamata zar'a hawmata zanda da'i ya dingina hamama zuwa zuwa ga zar'a ya dingina zar'a zuwa ga mene zuwa ga hauma ya dingina hauma zuwa mene zuwa ga dandali ya zama wannan ifafa din ya kawo mai nauyi ko wani faɗi a baki sannan kuma da nauyi a kullum mai sauraro don wannan suke so ya kamata duk zance ya kwace daga irin wa'annan koyo din har a iya ce wannan magana magana ne mai fasaha wa'annan su ne wanda wannan shi ne sharafi na ƙarshe daga sharafin magana ya zama mai tasiri ko na farko dai kasar da takra ko musta'a na farko dai tanafur kalimat mustami'a inda an ce tanafur kalimat zai koma mai fasaha kalma shi sarki ta mustami'a ma'ana ka ka yi tarkibin to a ciki din kowanne ya zama mai ba tanafur a ciki ko mustami'a sannan kuma akwai mai du'ufut ta'alif kuma maganan ba da mutane an yi bayani a karatun da gabata na biyu ya zo mene da aqidul lafzi ko sai da yan ce da aqid shi ne kawai sai a tiya karkashi biyu akwai taqid wanda yarjo ila lafz akwai taqid yarjo ila ma'ana shine aka samu taqidul lafzi da at-taqidul ma'anawi kan da ya gabata da misalan su da bayanai sannan na biyar kenan sai a ce mene kasarwacin ta ai kasar da takra shi ne wanda muke yin sun sai mene ta تتابع الإضافات إضافة إضافة إضافة شيء وإن مكينا وإن نصوني شهود ناهم مغنى وقد قريت وداشد النوم لا يتم والنم كلام كلام فصيح ينزل shi kenan dama an ce fasaha shi ya kawo ala ala zako akwai fasahin kalima akwai fasahin kalam akwai fasahin mutakallim yanzu mun ji fasahin kalam mun ji fasahin kalima yanzu sai fasahin mutakallim fasahin mutakallim shine mene shine fasahin mutakallim ibaratun anil malaka allati yastajiru biha sahibuha ala على يقتدر بها صاحبها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان شين اسم فصاحة المتكلم شين يضمنه وتملكة يسا وسيكو صفة هو أبدا ملكة صفة ما صفة من الناسعة duk lokacin da mutum yake neman mai ta'abiri ya faɗi wani abu yana da dama yana da malakan nan wanda zai iya bashi wannan maganar da yake so kuma maganar ya zama yana da fasa ko yasa ya tajir ga sai ba ya tajir shi yasa ya kace ya tajir ba sai ya abdu ba ya tajir ala tabir ma'ana duk lokacin da ya zo zai shine kudura din dan ma ya haɗe lokacin da yake magana da lokacin da bai magana inda kudurar ne sa rasi hada insan na ga lokacin da ya zo da ya dama zai iya amfani da ita ya yi ta'abiri a kan abin da yake so ya magana da magana kuma mai fasaha a kowane zarafi mene bilmarki bilfakri bilhida bilhazal a duk wani agrar shirya kalamiya da yake so ya yi magana zai iya magana a kan abin da yake so kuma ya zama kada kalimat na shi sun zama kalimat ne fasiha wannan shi ne ake ce ma فصاحة المتكلم هو فيكون قادرا بصفة الفصاحة الثابتة في نفسه على صياغة الكلام متمكنا من التصرف في ظروفه بصيرا بالخوض في جهاته ومناحيه يسموني akwai wannan sifan in ya so yi magana akan kowane tsoron kalam ne kowane fannin kalam ne wannan sifan za ta ba shi dama yi magana da magana sa'adin kuma dai ga yadda suke yawan magana cewa shi wannan ana samun shi ne ta wani hanya aka ce ta hanyar irin suna kawo al-turba wal maran ko ga yadda suke cewa yawan amfani da tasbihi na kalmomi da kuma yawan mene yawan hib ko asali al-arabiyya da kuma maganganun dai kawai shu'ara da hudaba da sauransu yawan bibiyan maganar su ainihin saha da bulaba na masu yaran da rubuce-rubucen su shi ne zai samu mutum wanda ya samu malakatin rasiha ko ba idafatan akan bene kuma akan bayan dama akwai zaukin akwai akwai tsarika da sauran sannan kuma sai an hada da turba din nan da mara to wayannan su ne suka za su haifar mutum kibza ash'ar al-arab ko tabihim sa'il da sauransu da yawan karanta kuma zancen su amsalin su mataza kinaya wa'annan su ne suka haske su zama su yi tasir na mai na mohiban mutum da mohiba ta kila tana nan sai dai akwai mene guba wa'annan yawan duba da muradin su ne za su ƙara tasir su ƙara tasir kuma na mutum akan rubul kalam da fasaha da komai ya zama har ya zama shi ma malaka inda in ya zama hali alhali ka ne cewa ya zo ta yi wa kawai wani lokaci ka ji magana amma yawan yi din zai sa mutum ya zama mai ya zama malaka a cikin mutum ko waɗannan shi ne a ƙarshen za a ce magana a kan fasahacin ibada mun ji fasahacin kalima mun ji fasahacin kalam ko kowane da shirin fasahacin kalima ko an tattamin rububin arba'a ko fasahati mutakallim kuma mun ji koyo fitta sai magana ya huta sannan kuma fasahati mutakallim shi kuma mene ibara ne akan malaka da ya mallaka yawan karatun shi yawan yusuf ashar yawan bin maganin fasaha na larabawa da sauransu to shi wannan shi ne in an haɗa ake magana kan fasaha din a wurin mutu akhirin inda a wurin mutakaddimun da yake gabata wani lokaci ba ma su rabe alfasaha wal balagatu wal bara'atu kulluha alfazun mutarajifa wansu wannan shi ne a karatu na gaba insha Allah sai mu yi magana akan balaga din da ita ma da muji balagatul kalam kenan da balagatul mutakallim ko wa sallallahu ala sayyidina Muhammad